wannan rana ta litinin sha biyu kenan ga watan ramadana a shekarar hijirar ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu inda muke cikin wannan sura suratul a'rafi wanda a cikin wannan sura mun kwana ne kan wato wannan aya ta ɗari da ishirin da takwas yau za mu tashi aya ta ɗari da ishirin da tara ƙalu udina قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون نعم.
to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace yana hikaya ga su banu isra'ila lokacin da suka yi masa kukan wato halin da suke ciki na wahala da tsanani ya tura su ga Allah dan ba shi shi annabin Allah ba shi da komai sai Allah saboda haka sai tura shi ga Allah Allah shine sirrinsa shine majinginarsa shine kuma kadararsa to haka haka haka annabta take haka ma wilaya take yawa annabi ko wali bai da komai sai Allah saboda haka dai ce isa inu billahi ko to sai suke sai suke da dauko ka masa yana ga musu al'aji musu mutaqina suka ce qalu suka ce udina min qabli an ta'tiyana ya annabin Allah wato an cutar da mu gabanin ka zo mana da aikin Allah dama cikin cuta muke ta fir'auna dan bautar da su yake yi kullum banu isra'ila suna fita tun daga safe har tsakar rana wajen azahar rabin yinin su to nasa ne da shi da kibdawa yan uwansa sai kuma rabin yinin abin musu kamun zuwan annabi musa ke yana kuma karkashi 'ya'yansu maza saboda an ce wani daga za su haifi wanda zai rushe mulkinsa sannan kuma ya bar matan su ko matan suna hidima a cikin gidaje na su kimtsawa aikin su kenan su ne haƙan rijiya haƙan masai dakon kaya noma a kunnan huda duk abin da za a su ne aikin wahala shi ne suke faɗa wannan ubi na min ƙabli an tatiyana wa min ba'di ma jitana gashi bayan ka zo mana da aikin Allah ma an ci gaba da cutar da mu inda yanzu ya koma kuma yanzu daga da rabin yini yanzu yinin ga baki ɗaya hana mu wani aiki sai aikin su sannan ga ga shi ya dawo da wannan abin da al'ada ta ta kashe ƴaƴan kala annabi Musa ya ce ya dai mai da su ga Allah saboda ba yanda za shi bai da komai sosai Allah ya ce asara bukum asa fi'il muqaraba ya ce ya kusanta ubangijinku an yuhlika aduwakum ya halakar da magaucinku makiyinku fir'auna wa yastakhlifakum fil ardi ko kuma ɗin ya mayar da ku halifofi a cikin ƙasa ya ba ku dama a cikin ƙasa fa yanzu ya ga kai fata amalu da fiya ku ɗin ya za ku yi a ciki shi ne abu dai jarrabawa ne lina buluwa kuma ayyukum a hasanu amala ne ya gani ku kuma ɗin idan ya yayi wannan halin ya sa ku ne kuma masu ƙasar ya ga ku ɗin ne za ku yi wala ƙara hazna wala ƙara hazna آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نهن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين الله تبارك وتعالى يتي wato wala kana khadna ala fir'auna haqiqa mun riki mun kama mutanen fir'auna bisinina da shekaru na fari muka muka muka sallada musu fari suka shiga cikin halin yunwa ka gani shi bilqahadi wato rashin ruwa kenan wa naqasin min samarati sannan muka dinga halaka kar da 'ya'yan itatuwansu sai abubuwa sun yi sun ɗauke itace sai a ce a turo ta ja'iha wata annoba sai ta kashe 'ya'yan itatuwan ko fari su zo su lalata 'ya'yan itatuwan ko yanayi tsananin sanyi ko na abu ya kashe 'ya'yan itatuwa haka muka dinga musu shine tawaya daga 'ya'yan itatuwa la Allahu ya zakaru dan ko sa gargadu fa yumin na su dawo su yi imani fa idza ja'atuhumul hasanatu to duk sanda kyakkyawa ta zo musu abinda suke so ya zo musu shine alhisbu suka sami yabanya walgina suka samu wadata qalu sai su ce lana hazihi wannan ita ce abinda muka cancanta yawa ita ce abin da muka cancanta mun yi aiki mun san kan harka mun tsara saboda haka ko mun sami yadda muke so eh abin da muka cancanta kenan ai nastahiquha abin da muka cancanta kenan wala yashkuru alaiha ba za su duba Allah shi masa godiya ba su yaba masa wa in tusibu musayyi'atun idan kuma wani wato mummunan abu ya same su kaman jadbun wa bala'un kaman fari ya same su wa bala'un da wata annoba ta same su ya tsayyaru bi Musa wa mamma abu sai su canfa abin da annabi Musa da wanda suke tare da shi ta tsayyuri canfi kenan jingina wa abu wani abu ba hukuncin Allah ba tabaraka ta'ala shi kenan zai ce wannan duk ba wani abu ne wa'annan mutanen na hisan mutanen da muke tare da su wai banu Isra'ila tare da annabin Allah da yake cikin shi ne annabi Musa shi ne ya tsayyaru sai su canfa da shi su jingina wannan farin da ya same su da wannan musibar ga annabi Musa da waɗanda suke tare da shi na daga muminai ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ce na am ku saurara inna ma da'iruhum inda Allahi abinda suke canfawar haƙiƙa canfin nasu to a gurin Allah yake idan abinda za su danganta wannan abin da shi ba wani abu ne azaba Allah ce ita ce kawai ta same su wannan ku azaba gun daga gurin Allah take ba daga wurin Annabi Musa take ba ka gani shi umuhum wannan camfin nasu inda lahi a gurin Allah yake idan akwai wani abu da za a camfa a ce shine ya jawo to ba wani abu ne fushin Allah ne gare su azabar Allah ce gare su ashe abin abin su camfa shi ga Allah tabaraka ta'ala in sa ya haka din ka gani ya atihim bihi Allah shine mai zuwa musu da wannan azabar walakin na sarrun la ya'lamuna sai dai yawa yawan su ba su da sanin Allah ma yusibuhum cewa abin da yake samun su min indihi daga wurin Allah ne tabaraka ta'ala wa qalu li Musa suka ce da annabi Musa mahamata tirabihi duk abin da zaka zo mana da shi min ayatin na wata aya wata alama wai a san cewa kai ne gaskiya ne ne tasharana biha domin ka sihirce mu da ita dan abin da suke cewa mu'jiza kenan to kuma na halaka bi mu'minin domin kuma masu ba da gaskiya ne da kai wai ba za su ne kauya ga annabi Musa ba za su yarda ba to kenan ubangiji ya ce fa arsalna alaihim tufana sai muka saki wani ruwa a kansu wa huwa ma'un ruwa ne daga sama ya dinga zuba ba kakkautawa da hala buyutahum Allah ya buɗe masa ya dinga shiga cikin gidajensu da ɗakunansu wa wasala ila hulul jalisi na duk wanda ya tsaya ya zauna a ɗakin sa to sai yana yana cire kansa sama dan ruwan ya tari ya taru har yana kama makoshin su nan haka ya dinga musu duk gidajen banu Isra'ila haka nan a gidajen kibdawa eh mutanen Fir'auna haka suka dinga yi sab'ata ayyami sai da kai sati guda ana cikin wannan halin ba kakkautawa ruwa kuma gashi gidajen nasu a sararrake suke da na banu Isra'ila ba wai a ware suke ga unguwar Bano Isra'ila daban ga unguwannin su daban ba a'a duk a cikin kuɗa suke amma ga ruwa tsindim a cikin gidan bakin ba yanda za a yi suna tsaye cirko cirko cikin masifa su rasa inda za su shiga amma gidan makocinsa Bano Isra'ila babu ruwan shi ko ka gani to haka suka sai da aka yi mako guda ana wannan shikenan suka koka annabi Musa ya roki Allah aka jinya wannan kamar yadda zai gaya mana a gaba sannan kuma sai aka sai da aka samu kamar wata guda ko fiye da haka bayan janye wannan ruwan sai suka koma kan tsiyarsu kuma suka koma kan shigantakunsu da izgilanci da abin nan da annabi Musa to waljara da kuma sannan sai Allah ya sako musu kuma fara fa akala zar'ahum ta dinga cinye duk abin da aka shuka a ƙasar ko na itace ne ko na yabanya ne ka gani ta cinye yabanya kwayoyi ta cinye 'ya'yan itatuwa shine zar'ahum wa thimarahum kazalika hakan nan shi ma tsawon mako guda din shine kazalika din wal ummala shi ma dai suka sake kokawa aka janye musu da addu'ar annabi Musa sai kuma shi kenan suka koma kan tawayensu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kuma wal ummala muka sakan musu wato a shi mana mufassir ya ce a susa tsutsa kenan wata irin tsutsotsi aka sakan musu au ko ko huwa nau'un min alquradi wani nau'i ne na kaska aka sakan musu to an fassara shi cewa a ko kwatacce dai ummalu dan shi yasa akwai kira'a shazza ta hasan al-basri da yake cewa wal qamla ita wannan kira'a shazza ta ta nuna cewar kwarkwata da yake ne haka aka jarrabe su da kwarkwata ta dinga shiga jikin fatar su ta dinga tsotse jinin shi kifi eh haka suke ba lafiya lailan wani hara kwarkwato shine a jikin mutum suna tsotsar jikinsa ba tsakautawa an bayyanta to to shine nan shi kuma ga abin da ya faɗa eh shine fata tabba'a ma ta raka hujjaratu to sai su tsutsotsin nan suka dinga bibiyar abin da ɗan ragowar abin da shi wato wannan wannan fari suka rage su kuma suka fi suka dinga cinyewa to shi ma dai daga nan wadda fadi'a ubangiji ce muka sakan musu kuma kwaɗi irin ƙozan nan eh ƙosashen nan aka sako shi kuma shi ne da manyansu da ƙananan su gashi nan haka aka cika garin da su duk inda ka sani cikin ɗakuna ƙarƙashin gado kan gado ka aje tukunya ka su cika an aje kwano su cika an aje abinci kan faranti yanzu ji an yi shi da kwado ka zo za ka yi magana wani da ka tsalle ya faɗa bakinka to Allah malam ubangiji tabaraka wa ta'ala to haka yayi musu fa mala abu yutawm ya cika gidaddajin su wa amahum da abincin su da komai nasu wa dama daga nan kuma sai Allah ya saka musu jini jini yayihim a cikin ruwan su duk inda ruwan su yake da na koramin su da na ranga ne da wanda ka ɗiba za ka sha da nawa ga baki ɗaya sai koma jini suka shiga cikin mugun kishi sai da ta kai ga matar baƙibɗi za ta je wurin matar banu Isra'ila tana neman ruwa a randa a gurinta da za ta sha. Idan ta ɗiba ruwa za ta ɗibo amma yana shiga bakin sai ya koma jini. Sai ya koma jini hakan nan suka dinga ƙarni To hakan nan yanda ai shi sa bawo ce jini baya maganin kishi. Ai daga nan ya samu wannan karatu. An gane? to haka nan suke saboda haka nan sai da ta kai ga matar kirki za ta ce da macen banu isra'ila gunsurwa a bakin ki ki tsura mai shi kamar yadda ake wa dan shila to haka suke bakin ita isra'iliya ruwa yana shiga bakin bakin ya sai kuma ji haka aka jarrabe su da wannan masifar shi ma mako guda kowanne masifar sai da ta sashi guda ana yi kuma sai ta yayi da addu'a annabi Musa aya ce wannan duka alamomi ne na Allah mufassalati wanda suke a rarrabe a bayyana karara a bayyana ce fastakbaru anil imani biha amma wajid da haka dan adam saboda kangara da bala'i wasar auna dil autaji suka kangare suka girman kai ga barin imani wa kano qawm muslimin suka zama mutane waɗanda suke kafirai yan tawaye ga Allah wannan ma ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
تو وبنجي تبارك وتعالى يتي واتو da aka dinga sako musu da wannan aya kowace aya aka saukar kalu sai su ce ya Musa udu lana rabbaka ba kamar yadda zaka zaka wahami cewar sai da ayoyin suka gama sauka sannan suka suka roki annabi Musa ba a'a kowace daga cikin ayoyin nan idan ta zo ta sauka shikenan sai su koka wa annabi Musa sai ya roki Allah sai Allah ya yi abin sai sun ka shine udu'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka dan alƙawarin da yayi a gurin ka dan alƙawarin da ya maka min kashfil azabi shine yayi azaba anna gabarin mu in amanna idan muka yadda muka imani to saboda wannan alƙawarin ka roƙan mana shi ya yayi mana da in ka shafta annar rijisa wallahi in ka yayi mana wannan azaba lanuminan laka wallahi za mu yadda da kai eh ka zama ba lanuminan na bika ba lanuminan laka eh za mu zaskata ka za mu ci gaskiya kake yi shine shi in kai ka adda da lami ba in sadda ko kama gaskata ka ne ka yayi wannan tunda ku gaskata yanzu ba dama ba gaskata ba sai an muku yadda kuke so sannan za ku gaskata? To, ya mana an kaga ita adda da lami, wai su su za mu gaskata ta, ba wai za mu yi itikadin ka ba ne, ita itikadi da ba ta ki ta'adda. Eh, lanoni nan na naka, za mu gaskata ka mu ce gaskiya kake. Wala nursilanna ma'aka bani Isra'il, kuma za mu saki banu Isra'ila tare da kai ku tafi inda kuke nufin ku tafi ɗan ku tafi ƙasar Sham. Eh, amma dai a yayi mana wannan masifar tukun. falamma kashafna anhum rijza yayin da muka yayi musu wato azaba kowace daga cikin wayannan dinnan bid'a Musa da albarka addu'a annabi Musa ila ajalin zuwa wani zamani hum baliguhu wanda iyakar mutukar za su cimma wannan ajalin shi lokacin da za a dilmiyar da su duk azabar da muke karshen dai inda lamarin zai kare zuwa ajalin da za mu dilmiyar da su a cikin kulzumu eh zuwa wani ajal ne da za su cin masa to duk sanda muka yayi musu idahum yankusuna kwatsam sai ga suka gansu kawai yankusuna suna warware a hadahum alƙawarin su wa yusirruna ala kufur ala kufrihim suna zartuwa akan kafircin su ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce fanta kamna minhu to fa da fa fushin mu yazo kuma sai muka kama su fa adraqnahum fil yammi shikenan muka dilmiyar da su a cikin kogin nan na ruwan dartsi a shi ne wannan kulzumin muka dilmiyar da su a ciki da nan saboda sababbin zama wasu kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu in ba a sallama wa ayar Allah ba shine karyatawar ko baka ce karya bane yanzu misali abu ne suka gani da idan kaga ba za da man ce karya ne wannan amma rashin sallamawa rashin sunkuyawa ayar Allah shine karyatawa an gane to saboda haka nan saboda wannan aiki nasu da suka yi na tarifanta ayoyin mu wa kanu an hagafilina suka zama marafkana gabarinta ko tunaninta ba su yi ana yayewa sai su ci gaba da harkar su kawai su ci gaba da sabbar ko tunani ba su yi لا يتدبرونها باسا لولاد أيوهم وأورثنا القوم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace watan matkalimatu rabbika kalma ubangijinka ta tabbata ta shiga alhusna wa take kikkiawa wa hiya qawluhu shine fadin sa can a cikin kasarsa ne ko da yace wa nuridu an namunna ala allazina sudihu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin haka ne to wannan kalmar da Allah yi sai ta tabbata ta cika gabanu Isra'ila, an bayanta bi ma sabaru, da sababin haƙurinsu.
Wa auren sunan ƙauma.
To, wa auren sunan ƙauma? To, wa auren sunan ƙauma. Muka wa mutane allazina kanu yusadu afuna waɗanda suka zamo an raunana su an danne su an fi ƙarfin su bil ibadi ta hanyar bautarwa wahun banu isra'ila su ne banu isra'ila muka gada musu da masharik al'arbi wa magariba gabacin ƙasa wa magariba da yammacinta allati barakana fiha wadda muka yi albarka a cikinta bilma'i da ruwa wa shajari da kuma ga nan wato itatuwa iri-iri sifatin lil ardi wannan allati barakana fiha dinnan siffar arzikin ce an gane siffa ardu ce to kam ka gane wahiyar shamu to shi imamu su ya ce anan ita ce kasar sham muka gadan musu amma kuma da yawa mufassirai kuma sun tafi kan masar din ake nufi dan kanta ake zance da wani gashi ya fa kamta da kumin jannatin wa uyunin ko wajen muqamin kayin wa auratuna ha kaga tun da yake cewa auratuna qauman atakanna su banu isra'ila ne dai saboda haka suka ce a abin da yasa imamu su ya ce sham saboda an saba da ce da cewa sham wato al'adun da ci barakana fiha an gane amma nan masar ɗin ake nufi ita ma ai abin da ya faɗa ɗin akwai a cikin ta ba ko ƙoramar nil ba wadda ta isa da bada ruwa ga duk ƙasar masar ɗin sannan kuma itatuwan da tsire-tsiren da abubuwa duk akwai su a masar ɗin saboda haka bata bambanta da nan siyaki ya fi dacewa a ce wato masar ɗin yawwa kuma wasu ƙaulin kuma wanda ya fi gamewa ga baki ɗaya cewar ƙarshe Ubangiji ya gada wa su bano Isra'ila ƙasar Sham da ƙasar Masar ga baki ɗaya. Yawa, ya karya Amalikawa wanda su ne mutanen Sham a lokacin ga baki ɗaya ƙasar Sham tana ƙarƙashin Amalikawa ne. Su ku Amalikawa su ne ainihin Falastina wannan da ka gani. Suka yi yaƙi da bano Isra'ila ƙasar su ce gurin. Amma Allah ya wato ya rinjaye da bano Isra'ila kansu ya mallake musu ƙasar ga baki ɗaya. sannan kuma ubangiji ya halakar da fara'ina ya gada musu ƙasar masar gabashi da Allah ya musu falla da yawa banu isra'ila ka gani saboda haka shine masharik al'ardi wa magariba gabaki ɗaya wannan ƙasar da sham ɗin da masar ɗin ubangiji ya gada musu da ita kagan bima sabaru eh da sababin fa hakurin su ne ko tammat kalimatu rabbika alhusna kyakkyawar kalmar ubangijinka ta shiga ga banu isra'ila shine faɗin sa wa nuridu muna nufin annan munna mai baiwa alal ladina tuzifu ga wanda aka fi karfin su aka rauna nasu fil ardi a cikin kasa muna nufin kuma musu baiwa to shikenan bi ma sabaru wannan da sababin hakurin su ne ala aza aduwihim a bisa cutar magaucin su hakuri ba yanda za a yi hakuri ya faɗi Allah yana son hakuri eh in mutum duk kuma wanda ya same yanda yake so wallahi tallahi sai ya hakuri ba yadda za a yi mutum ya sami yadda yake so sai ya yi haƙuri. Shi haƙurin nan kuma kowa da irin nau'in nasa da irin abin da ake jarrabarsa da shi. In kana ganin wani ne haƙuri ne, to a wani fagen bai da haƙurin. In kana ganin sa mara haƙuri ne, a wani fagen da watakila baka sani ba mai haƙuri ne. gamamman haƙuri ga baki ɗaya ya shiga a cikin manzan Allah ba su bir sabaran jamila wannan sai annabi cikakken haƙuri ke irin na asabun yawa to amma shi sharaɗi shi haƙuri sharaɗin cin nasara ne sharaɗin samun mafita ne a kyakkyawan haƙuri Allah ce mu ke mu wa dammarna ubangiji ce muka rushe a halaka da kenan muka halakar da ma kana ya suna fir'aunu wa qaumuhu abinda fir'auna da mutanensa suka dinga yi suna kera min al-imarati na daga gine-gine da rayar da ƙasa da lambuna da gonaki da wuraren shakatawa da wuraren wasanni da dogayen gine-ginen su dinnan irin su sarhu hamana wanda wanda fir'auna ya hore shi ko ya hama dubu da nisa ko bai faɗa ba ne to wannan sarhu ai dogon gini ne bulansa ma bulansa ya fi ka a tsaye bulo ɗaya bulan su su ya fi mutum tsayi bulo ƙwaya ɗaya ya fi mutum tsayi suna kuma wasu irin gine-ginen da wasu irin bulalluka wanda bulo ɗaya tubali ɗaya ya yi nauyin tan ashirin kazantar ashirin buhun siminti kamar mai tanke ai karfafan mutane sun yi abubuwa tasiri a duniya da kyan gaske fiye da yadda kake yanzu wannan bulan shi za a ɗauka a ɗora can tsoron kawai da me suke ɗora shi ka gani wasu ra'aunar zul autadi ai ba su da dama da kuma adawa da samudawa Allah ce zan yi khalaq mislu hafil biladi Allah bai taɓa yin mutane irin su ba a duniya eh karfafan mutane sharba sharba kangan kangan fajirai lalatattu masu kuma tsawon zamani suna yi cikin kuwa da abin nan a gani saboda haka abin ubangiji ya rushe ma kana ya suna fir'aunu wa qaumuhu abin da suke da shi da mutanen nasa ma kanu ya arishuna da duk abin da suke dagawa din nan na gine-ginen su ay yarfa'una min al-bunyani abin da suke dagawa na gine-gine wajawazna kaga nan wannan to iyakan labarin fir'auna ta kare an gama da shi gabaki daya ba za ka sake jin irinsa ba an rushe shi a nan cikin la'arafi ba shi ke nan magana fir'auna kuma ta ƙare a nan ya ƙare da shi da duk tsare-tsarensa da mulkinsa da sarautarsa da kafintarsa an gama da su sai kuma su kuma banu isra'ila su kuma sai a ji abin da su kuma dama ai ya ci zan ku kuma zan ba ku na gani ya za ku ƙare wajawazna وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على, فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبديكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا وبنجي تبارك وتعالى يتي وجاوزنا مكة كيسر شيني عبرنا كيسر daga uburi ko ko al'aburu muka ƙetarar da bani isra'ila albahara wannan kogin na kulzum muka ƙetarar da su suka tsere daga fir'aunu da ku gashi suna ganin ga kogi ga kuma rundunar fir'auna eh saboda haka sun tabbatar sun gama yawo su hatsu da kansu ga ce inna la mudrakuna sai da annabi Musa ce kalla eh kalla inna ma'ira bi sai hajini yawa nan banu isra'ila daga nan suka fara samun tasgaro eh inna ma'ira bi ubangiji na yana tare da ni ba ku ba kenan ai daga nan suka samu suka fara samun karaya abubakar siddiqu kaga da da da da suna cikin kogo da shi ma ya ga irin wannan abin nan din ya firgita shi kuma ya kace masa ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma muna tare da Allah gani ga ka kuma Allah kuma yana tare da mu shi na uku eh ka gani mu kuma kaga Abubakar dan Adi shine wakilin mu ummatu Muhammad saboda haka Allah yana tare da mu kenan ka gane ko shi ko annabi Musa ya inna ma'i rabbi ubangiji na yana tare da ni ka ga sai da abin sai bayyana kuwa in shi ne yake tare da Allah ba a je ko'ina ba sai ga sun bar Allah ɗin ka gani fa ta ala qaumin suka zo suka wuce ta wajen wasu mutane ya akufuna ala asnanin bi dammil kafi kenan ya akufuna babin nasara yansuru ko ko wa kasra ha ya akifuna babin garaba ya dirbu yanzu ana ana karanta shi da haka a ci guda biyu kowace mutawatira ya kufuna suna lazima ala asnamin lam akan bauta wasu gumaka nasu yuqimuna ala ibadati suna tabbata kan ibadar su haka ko yaushe suna nan gaban gunkin nan suna sujada ana ta shirme ana shirka qalu sai suka ce da Annabi ya mutu da Allah na ilaha ka sanya mana kuma wani ubangiji haka wanda zamu dan wani dan abun bauta salaman na abuduhu kama lahum aliha kamar yadda su wa'annan muka ga suna da iyayen giji abin gwanin ban sha'awa in aka mana kaɗan sassaka mana dan wani abu ma mu dan samu abin abin nan kala annabi Musa ce ka innakum qaumun tajhaluna ku dai mutane ne wa'anda suke masu wuta da gaske wawayen mutane ai su qabaltu ni'matan lahi ta yadda kuka saka wa ni'imar Allah alaikum da ya muku bima qultumuhu da wannan mummunan abin da kuka faɗa inna haula'i wa'annan mutanen da kuke gani mutabbarun mahum fi abin da suke kansa batacce ne halakakke ne yanzu mai wannan zai muku wannan go wannan ta wannan itsana lokaci sa kuna abin nan kuna ganin da suka tasa suna suna bauta me za ta yi musu wa batilun ma kanu ya amalna abin duk da suke aikatawa rusasshe ne batacce ne ba zai amfane su ba ladina wala duniya sai dai cutar da su kana yace dai har yau a gairan lahi abdikum ilahan yanzu wani Allah kuma zan neman muku abin bauta? Wasuluhu a bigi lakum, ya ce abgikum din to asalin sa ya ta'adda da lami amma ya ya halatta haka na a cikin luga ya ta'adda ba lamin a ce abgikum wa huwa faddalakum Allah da shi ne ya fifita ku alal alamin a bisa dukkan talikai fi zamanikum da suke cikin zamanin ku bima zakara hu fi qawlihi saboda abin da ya ambata cikin fadin sa gashi nan wa idan jainaku وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستهيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Annabi Musa ya ce wato yake gaya musu Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake hikaya daga gare shi ko ku tuna iz anjaynakum wa zkuru ku tuna mana iz anje goma kan ne suka suka suka ketar suka suka tsayar da gudu daga Fir'auna wa iz anjaynakum ku tuna lokacin da muka tseratar da ku wannan fazancan Annabi Musa ne ya danganta tseratarwar ya sa lamirin kansa a shi wa iz anjaynakum wato shi na Allah ko a martaba annabta ko a martaba wilaya idan ya dubi martaba ubangiji take tare da shi yana cikin cin abin nan a cikinta to sai dinganta komai da kansa da lamiri kuma na ta'addini saboda ba shi kansa yake nufi ba Allah yake nufi wa idza anjaynakum ku tuna lokacin da muka tseratar da ku in ji annabi Musa fa a wannan qira'a wa fi qira'atin anjakum ko da yake an karanta dukkan su kuma sun inganta daga annabi duk mutawatirai ne eh a wata qira'a ku tuna lokacin da ubangiji ya tseratar da ku min ali fir'aun daga mutanen fir'auna yasumunakum wanda suke tsora muku suke kallafa muku wai ziqunakum suke dandana muku su al'azabi mummunar azaba ashaddahu mafi tsananin azaba wa huwa shi azaba shine yuqattiluna abna'akum ko yaqattiluna suna karkashe ƴaƴayenku maza ko suna kashewa wa yastahiyuna nisa'akum suna barin ƴaƴayenku mata su kuma su zama su hidima su wa fi zalikum al-inja'i wal azabi a cikin wannan tseratarwar da Allah ya muku da azabta da Fir'auna ya dinga muku to bala'u akwai gwada ku akwai jarraba ku min rabbikum jarrabawa ne min rabbikum daga ubangijin ku azimun babba bala'un din shine ce in amun aw bitilawun domin shi bala'i ma'anarsa jarrabawa a kawai ko da daɗi ya ka jarrabe ka a baka kuɗi a baka lafiya a baka mata a baka ƴaƴa a baka gidaje a baka marakibu abubuwan hawa a baka farin jini a baka kaza a baka kaza duk sunansa bala'i. A to zai fita ne daga cewa ni na buluwakum? Na bi halakar mota wani hayatan liya buluwakum. Can ma kuma ya ce in na ji alama ala na da zinatan laha lina buluwakum. Ayyukum a san shi ma wani nan bala'i. Ka gani? Shi yasa ya ce biza da kuma in ja'i awul azabi ko wal azabi ko? Idan aka baka kuma akasinsa ma aka takure ba lafiya ba kaza ba kaza ba kaza rayuwar take ta mun ko ta ina to shi ma dai sunansa bala'i yawanci a baka ne a yare aka fi dora wa shi wancan din a ce masa bala'i saboda ba ana ganin cewa kamar wani abu ne da to kowanne bala'i ne an gane min rabbikum daga kuma ubangijinku ne azimin babba Allah yana ta jam'i a kansa duk abin da ka gani daɗi ne ko wuya ne har abin da fir'aunin ya dinga muku a hakika daga Allah ne shi ma jarrabawa ne to ka ce sirri abin da ake cewa hakika kenan mutane suke tuna da abin da ake cewa hakika kenan wasu ma kai san wai komai Allah ne ba haka ake nufi ba ka ji abin da ake nufi da hakika eh shi wannan din min rabbikum daga ubangijinku ne ba eh jarrabawa ce babba daga afala ta ta'izuna yanzu ba kwa gargaɗu ba fatan ta hona ku hannu amma kulcin gabarin wannan abin da kuke faɗa na neman shirka da Allah wa adina
ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين Wangi tabaraka wata Allah ya ce, wato, wato, wa wa adina, ji a likitin wa duniya ko wa adina ko wa adina. Muka yi wa annabi Musa alkawarin salafi na lailatan azumin wata guda nukallimuhu indan tihaiha za mu masa zance za mu masa zance zai yi gani da Allah zai ji zancen Allah zai karɓi zancen Allah yayin cikar wannan azumi na kwana talatin ɗin da an yi suma shine ya azumce ta wahiyar zulƙa'ada shine watan zulƙa'ada ga baki ɗayan sa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hore shi azumta an gane idan ka azumci watan zulƙa'ada to ubangiji tabaraka ta'ala shi kuma zai yi magana da kai tabaraka ta'ala subhanallah to falan ma tammat yayin da wannan kwana 30 ta cika cif ya shirya ya tsarkaka da nufin ya je inda aka yi miƙatin inda aka yi alƙawarin za a za a yi magana da shi din to an kara hulufa fami sai dan kyamaci wato bashi bashin da bakin sa yake ko ni kai baka ci ba baka sha ba bakin zai ta zai ta gayyara ko sai dan dinga bashi hakan nan to balantana wata guda shi kuma ka san salati na lalatan ne azumi da rana aka san shi ko ba haka ba to shi kuma ka je salati na lalatan dan ka san shi na sa azumin haddada ni ba wai ban da ranan ba A'a, ba wai da daddare yake azumin ba, rana dama ka santa, to wannan azumin na na busa har da dare. saboda haka tun da ya yi sahur gobe ɗaya ga watan zulƙa'ada ba shi ya sa wani abu a bakinsa bai wannan zuwakin sai da zulƙa'ada ya fita kwana talatin cur dama kuma wannan azumin ya so wato misali kususiyar annabawa ce yawa su suna iya misali su ta tafiya haka nan su ta tafiya ba shi ba sha ba ai sahur ba ba ya buɗe ba shi ba ai sahur ba ba ya buɗe ba ko ai mun gani a cikin sunan ma'aiki sai tambaya kuna da wani abu ne ta ce babu shikenan ina azumi kawai aji zan yi da azumi an jima an samu abin buɗe baki ba wani abu a gidan har yanzu to shikenan sai ce mu gobe ina azumi an tashi kuma yaya dai ba a dai samu wani abu ba eh an samu abu da za amma dai an rafa an an ci ina azumi goma to haka na wannan sai annabi sai annabawa kuma saboda karfin da Allah ya sanya a tare da su saboda haka haka nan yayi sai ya goge bakin sa to fa amarahu Allah bi ashratin ukhra sai ubangiji ya hore shi da wani azumin kari na kwana goma li yukallimahu domin ya zance da shi bi hulufi famihi da wannan bashin na bakin nasa la khuluqu famin sa'ini a iyabu inda Allah min rihil miski ko ya zo a hadisi ya ko wannan kai a gurin ka ne amma a gurin Allah da mala'ikun sa wane almiski dadin kanshi kamar kala ta'ala wa atamamna hada ashir muka cika kwanakin alkawarin nan nasu da wasu goma min zulhijjati na zulhijja an gane aka ci to goma kuma aga za a zo kenan sai ranar babbar sallah sannan zai buɗe baki daga ɗaya ga watan zulhijja wai subhanallah shi ne miƙatu musa kenan eh to wa qala mu ko fa tamma miƙatu rabbihi shikenan wato lokacin alƙawarin ubangijinsa sai ya cika lokacin da ubangiji ya masa alƙawarin duka lamihi zai zantar da shi iya zantarsa gare shi sai ya cika arba'ina kwana arba'in cif shine lalatan ɗin eh kwana arba'in cif halin kenan arba'in halin kasancewarsa arba'in lailatan kwanaki tamizin wa qala musa li akhihi harun annabi musa ya ce da dan uwansa harun inda zahabihi da ya cika kwana goma nan ran babbar sallah zai tafi ilal jabali zuwa ga wannan tsauni lil munajati domin gane da Allah yake ukhlufni fi qawmi e ka zamo halifa ta a cikin banu Isra'ila kafin da suke wa aslihi amrahum ka duk ka duk ka git ka dinga gitta lamarin su duk abin da za ka ta hanya kai ne halifa na an gane a wala tattabi sabil mufsida kakka bi tafarkin makareci mabarnata masu son zuciya duk wanda ya zo maka fahimci ne son zuciya ne kakka kuskura ka bi shawararsa bi muwafaqatihim alal ma'asi ta hanyar saba musu kan saba wa Allah wannan ma ja'a Musa limiqatina yayin da ko yayin da annabi Musa ya zo a lokacin da muka yi masa wannan alƙawari na zantar da shi lil waqti alladhi wa'adnahu bil kalami fi lokacin da muka yi masa alƙawarin zance a cikin sa wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya zantar da shi bila wasiqatin ba wani tsakani ba mala'ika ne ya zo masa zancen ba a'a zance ne kai tsaye wannan siffar ta zaci wal kalamu to ita ita ya karba wanda ka san ita azaliya ce abadiya ce ba wai insha'iya ba ce ba farar da zancen za a yi ba ba haruffa ba ne ba wasu kalmomi ba ne ba abin nan ba tajalli za a yi mata siffar a buɗe masa ita sai ya rusku da ita ya zauke ta kuma ba kawai shi kenan sai ya zauki zancen Allah duk rikar bawa komai wanda ta kasa ba zai iya karɓar irin wannan zancen ba. Wali dai in dai da'irar wanda ta kashe ba ta iya karɓar zancen da annabi Musa ya karɓa a nan gurin ba. Za ta yi ba. Walau zarratin min hala za ba ta bar da shi. Wanda ya fi kowa a cikin wanda ta ka. Ƙoƙuwar wilaya idan da za a buɗe masa ƙwayar zarra ta wannan ta jallin narkewa zatin su zai. Aka so a rufai suka faɗa. harai in yau kallama hu rabbu nan bila wasiɗatin ba wasiɗa sami a min kulli jihatin ta kowace zarrar zarrar samuwarsa ga baki ɗaya wannan tijalin ya shige shi kana sai ce rabbi arini anzur ilayka ya ji daɗi ma ya karɓi lamari sai ya zama ne ya shauƙantu yanzu abin da ya rage masa to sai kuma kadamin sai da rubutu shugaban halitta ba ne yake so kuma ya taka yake ga Allah to ba za ta yiwu ba eh tukunna wane mutu wannan sai annabi ku ka gane daga nan ma za ka tabbatar da lallai manzo Allah ya ga Allah saboda to ai annabi Musa iya abin da ya rage man kenan yawa iya abin da ya rage man saboda haka sai ya nemi wannan sharaki arini nuna min za ta ka na faka nuna min kanka ya rabe an zur ilaika dan na dube ka eh nuna min kai na dube ka idan za a iya nuna maka abu kuma baka gan shi ba eh to saboda ka nuna min kanka kuma ka bani ikon na gan kaɗai ƙala ubangiji ce ya lan tarani ai la ta kadiru ala ru'yati ba za ka iya ɗaukan gani na ba wa ta'biru bihi da ya bayani da cewa lan tarani din nan ba za ka iya gani na ba duna lalqura bai ce a ai ba a gani na ba yufidu yana fa'inan da imkanin ru'uyatihi ta'ala yiwuwar ganin Allah ta'ala ai ba cewa nan ura ba cewa nan tarani kai annabi Musa ba mukamin ka bane ganna a yanzu ba zai yiwu ba an gane to wallahi kirin zur ilal jabali sai dai kalli wannan tsaunin gashi nan wanda shi tsaunin nan an ce sunan mu tsaye da shi sunan su zubai shi wannan tsaunin wanda Allah ya mace jalli wannan din nan allazi huwa aqwaminka wanda ya fi karfin jini to duba shi daga ne fa in taqarra idan ya tabbata makanahu a bigiransa to fa saufa tarani eh za ka yi ma shi kan za ka gani za ka iya gani nake ai ta subutu da ru'yati za ka iya tabbata ga gani na wa illa idan ku kaga shi ma bai iya dauka ba to fa na kakata laka ma yake shafa kanka ruwa abin ya fi ƙarfinka ka gane to falan ma ta jalla rabbu yayin da ubangijin sa ya ta jalli ai zahara min nurihi qadara nisfi almulatin kamar rabin almula gaba ta ɗaya almulatin shinsiri karamar karamin dan yatsan nan gabar sa daya kamar rabinta shine aka bude wannan dutsen na hasken zaji kama fi hadisin kamar yadda ya zo a hadisin da sahahu hakim imam hakim ya inganta shi ana yi masa wannan budin ja'alahu dakkan ubangiji sai sanya shi ya bala ya lebur da ƙasa kawai ya baje nan take ya zama balasiya dakkan kenan bil qasri dakka wal maddi ja'alahu dakka'a kenan kaga shi ma duk a ce wa cikin mutawatira ja'alahu dakka'a ko ja'alahu dakka ai madukukan mustawiyan bil ardi ubangiji zai mai da shi dandakakke ya baje ya lebur da ƙasa wa kharra Musa sa'iqan shi kuma abin da ya gani a wannan gurin Annabi Musa sai shi ma ya saraya nan a ƙasa cikin hali wannan din ma bai iya dauka ba ya saraya a cikin hali magashiyan alaihi kenan eh abin tafiyar masa da da hisnsa baki daya li hauli ma ra'a saboda girman abin da ya gani wanda ko zai annabawan ba ba dan shi din bane ma ba za a sake samun sa ba ka gani ko wannan di yana nuna maka wato irin sha'anin shugaban halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya nufi zai gani da shi a inda shi wannan wurin ganin annabi Musa ko yanzu kana da kuɗi sai ka tashi ka je masar ka je wurin yana nan a nan doron duniyar nan shi ko manzo Allah inda ya je ma hallahu qablahu insi ba wani insi da ya taba zuwa gurin kai ba wani halitta babu halitta kwata kwata da ya taba zuwa wannan gurin saboda haka ya je kuma ka san shi ba shi ya azumi ba na'am ai kawai zuwa aka yi abincin mafitin sa ya ji na shi kenan kawai aka ji kawai aka zo aka ce bismillah ya zo mu tafi dan ka san bambanci shi annabi Musa shi ya tashi ya tafi shi kuma fada ce ta aiko da direba da abin hawan da za a hau hadini direba ya zo ya tafi da shi ai ka san farkin ba zai kwatanta ba yawa shi kuma duk abin da aka kai masa bai nema ba har ya gani din ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa surati wa kullum siwa haza wara'a wara'i eh ka gani to annabi kenan sallallahu alaihi wasallama to to hakan nan ta faru da annabi Musa matsayin annabi Musa ba karami bane gurin Allah wa kana inda Allah wajiha eh alfarma ta isa eh falan ma a faka yayin da ya farfado daga wannan hali na sa qala fi subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilaika na komo zuwa gare ka min su'ali malam umar bihi daga tambarokonka abinda ba a hore ni da shi ba ba a ce na nemi gani ba na nema to ina su ba wato kamar su annaba addu'a ma sai an ce ku roki kaza kenan sannan su ce roƙa ai ba ga annabi nuhu ba rabbi inna bani min hali wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimina aka ce ya nuhu innahu laysa min halika innahu amalun ghayru salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هذا to annabawa kenan saboda haka ina tuba gare ka daga roƙon abin da ba a hore ni ba wa ana awwalul mu'minin ne farkon masu miƙa wuya gare ka masu imani da kai fi zamani a lokaci na Allah ya mutu eh sauran daya na'am قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
وبنجي تبارك وتعالى يشي يا موسى يا النبي موسى إني اصطفيتك ni na zaɓe ka ishitartuka kenan na zaɓe ka alin nasu akan dukkan mutanen zamaninka na zaɓe ka birisalati da aike na bil jam'i kenan wal ifrad birisalati na na zabe ka da aike aike na ko da aike na wa bi kalami na zabe ka kuma da bude maka zance na wanda ban bude wannan ka ba na bude maka zance na ai takalimi iyaka shine zantarwa ta gare ka wannan duk lamari ne da ba zai kusanci girman sa ba zai kusanci ba ne maka ka gani to fa kuz ma atituka min al-fadl saboda ka rike abin da ne maka na daraja na ban girma da kyau yawa ka ka nemi duban kuma abin da aka yi wani to haka wannan duk koyarwa ce ga man duk mutum ya dinga duban abin da Allah ya masa yawa ya dinga duban abin da Allah ya masa wanda bai wani ba Allah ka ba mu imani wani bai samu ba ka ba mu musulunci wani bai samu ba ka ba mu kaza wani bai samu ba to wannan za ka dinga duba ko ba haka ba Mhm. wannan za ka rinka duba saboda haka ka rike abin da na baka da kyau na daraja da falala eh wa kun mina shakirina li an'umi ka zamo daga cikin masu yabawa masu masu godiya ga ni'imomina da ne maka Allah Allah mun gode Alhamdulillah rabbil alamin